الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau a tabar daren lahadi a kirin da biyu ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha shi daga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabu dalak mun tsaya darasi na tasa'in da shida za mu tashi darasi na tasa'in da bakwai shafi na sittin da takwas a wata nuskar kenan muna roƙo Allah madaukakin sarki ya agaza mana wajen biyawa daidai da fassarawa daidai kamar yadda muka saba gabatar da karatu a wannan masallaci na marigayi alhaji bashi usman tofa Allah ya ji kansa da rahama da ke unguwar gandun albasa inda muke gabatar da karatun magrib zuwa isha za mu tashi darasi na casa'in da bakwai dini a cikin kitabu salat muna babu la'idda kitabu salat babu la'idda malai ce alhadin lissani wani ishirin ba da salatu biya hadisi na dari uku da ashirin da biyu an ummi aliya radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga ummu aliya Allah ya kara maka yadda tace lallai annabi kira da amin da Allah tabbata a gare shi qali yace la tahaddu imra'atun ala al-mayyit fawqa thalathin mace ba za yi ta kaba ga mamaci sama da kwana uku illa ala zaujin sai dai idan mijinta ne shi kuma za a yi arba aka ashuri wa ashira wata hudu da kwana goma wala talbas sauban masbugan sannan ba za ta sa kaya da nan ne ba kayan ado to zuwa lokacin aka rina kamar yadda ake wa shaddari a nan ko kuma me sunansa kamfala da za ku ga ana yi ai kaga kaya ne har a yanzu akwai kamfala mai tsada to kayan ado wannan rinan nan kaya kawai kayan ado ake yi illa sauba asbi sai annabi alaihi salatu wasallam yake sai dai riga irin ta yaman wata riga ce ita ba ta ado bace fara ne layi layin baki kawai a yanzu abinda za ka auna da shi shine kayan da ba na ado ba domin yanzu zai iya zama riga ne layi fara ne layi layin baki kuma ta zama mai ado ce a nan yawwa saboda haka su a wancan lokacin ba na ado bane fararen kayan an san su masu layi layi ba na ado bane sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce wala tattahi idan tana ta kaba ba a sa kwalli kar mace ta sa kwalli wala ta masu ɗiban sannan ba za ta sa turare ba illa idan ɗaurar sai idan tsarki za ta yi lokacin da mace ta gama al'ada to akwai misku ɗahara da suke sawa shi ma kuma nuzatan min kusti sai annabi ya ce wani ɗan yanki kaɗan na wani turare da ake kira al'ustu ɗan kaɗan za ta lakato ta sha ba iya inda zai ɗauke karnin shi ma da jarabi au udubari ko kuma wani turare da suke amfani da shi turaren wuta ne wajen tsugunno a kansa da sauransu to banda wannan ba ba su dama ba shi za muke tambaya muke to deodorant ba da ake sawa in mace tana ta gaba za ta sa komai da kanki yana da shi ko to saboda haka ba za ta sa ba to ya za a yi kenan yawwa mala ya ce akwai mara ƙanshi kaga dama ji sabulu kai tsaye ba sabulu mai ƙanshi duk wani sabulu mai ƙanshi babu duk wani abu mai ƙanshi da za ta yi amfani da shi banda wannan alfarmar da aka yi mai ta kaba ba ta sawa to shi ma idan ba a samu wannan biyu da rancin mara ƙanshi ba sai amfani da alimi ba ce yake za a ɗaya ɗauke guri ba da wari yawwa ko kuma wani akwai wani liquid soap da naga ana rabawa a musamman wanda za su aikin haji akwai jiragen da suke ba da wani liquid soap kamar irin su coci ɗaya ɗin nan da sauransu za ka ga ana bayarwa shi sabulun wanka ne liquid amma bai da ƙanshi saboda kaga shi ma alhaji wanda ya shiga cikin rashi yauwa to wannan ma in an same shi yayi idan an samu wannan ma yayi wannan shine saboda haka kaga masu bada fatawar a sa biyu da ranti dai har yanzu ba san da me suka yi kiyasi ba duk da ni ban ji daga wani ingantaccen malami cewa a sa biyu da ranti ما يجي العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد kun ji ba al'adu wani tufafi ne daga mutanen yaman suke wanda yake dauke da fari da baki a jikinsa me za mu koya karkashin hadisi na daya annahu an ihdadil marati ala ma yushin fawqa salatil ghairi zawjiha duk wanda ba mijinta ba dan ma yafi ya rasu ko kanin mijinki ko sirikinki an ba ki dama kiman ta kaba kwana uku kawai ta kaba kuma shine wayan na abubuwan ba ado ba kwalliya ba kitso ba sa kwalli kitso na ado shi ba za ta iya yin kitso amma lallabe za a iya kitso lallabe a rika canja amma ya zama lallabe su ma ta sun san me muke ne irin wanda ake wa mamaciya yayin da aka zo yi mata wanka lallabe shi za a yi wanda shi wannan lallaba mafi yawanci an yi ai za ga dama dan kai kawai ya tarwaje ne barin sa akai kafin a zobe kitso kitsan gaske to irin wannan mace mai ta gaba za ta iya saboda haka sai an kiyaye ba za ta sa kwalli ba domin kwalli ado ne kwalliya ce kwalli ba kwalliya ce sai dai za mu ji nan gaba wa ya ce za ta iya sa kwalli mu ji uzurinta to za su iya yin takaba ga wani wanda suke ji ba mun mutuwar sa kwana uku kawai takaba kuma wannan tsarin za a ji ba ado ba kwalliya amma za a yi tsafta tsafta daban kuma ado da kwalliya daban to da kwana uku in ba miji ki bane haramun ne ki tora shi sa malamin ke cewa an yi mutuwa hutu da za a yi zama na kasa da kwana uku ko ɗaya ko biyu ko uku domin kada wato zarfe ka'idar hadisi na biyu ibadatu salati fa madul ya halatta a kwana uku da ƙasa da haka da furidan linaf saboda a sauƙaƙa wa rai mutum ya dan yi ya samu sauƙin damuwar da yake na uku haƙƙun zauji ala zaujati ya aure haƙƙin miji akan matarsa babba ne fala budda min al-ihdari alayhi ba makawa ko ya mutu ai mata gaba arba ga ajurin wa ashira wata hudu da kwana goma kiyamu bi haƙi don kulawa da ne haƙinsa wata sunan fi ayyami addati da kuma kiyaye kwanakin iddarsa ta kaba na hudu na yi marati da hadda anil zina ana wata da take ta kaba ado wa kullu ma yad'u ila nikahiha da duk abin da zai bayu wani ya ganke sai yana so an hana mun faɗa cewa ba laifi ba ne shi ɗan takara ya je yi ta'arizi jirwaye ne kamar wanka an gane ko hannunka bai sanda tana ta gaba kai ta kai mata kaya duk bayan sati biyu a kai kayan alas sai ai dole a rika tausaya muku ai irin ku dole bi ya wuce zaura un ko su ya zo da tausaya wannan su zo da haka ta san cewa neman iri yake idan ya ga duk da kyauta ba ta fahimta to ya kamata ya yi da baki sai ina tausaya miki matuƙa ina gama ta gaba ki gaya mu wannan sako ne shi ba ta arizi gaji har da wahala a ai ba komai to muke ma bayan wato kada wato kadai din ya muke wa bayan kin gama ta gaba ka gane to duk irin wayannan kuma dama ya fi da lissafi ma yana yana lissafa kwanakin ran da aka gama to ranar zai duro musamman an mutu an ban mata abin duniya yawwa to sai ce to wayannan duk babu ne a lokacin iddar na biyar istisna'u thawbul asli wa kullu ma la zinata bihi an ware irin wannan kayan na ada da bari da baki da duk kayan da bai da ado kawai duk kayan da ba ado ba wani kayan da shari'a da ta ware ta tsoro bakaki mace za ta rika yawo da su da wuka a hannu ko dan bida wai kan mutum ya zo to ke da dama so kike mutu ai ba kike zo din wai da ba zo na abu a ce su rika yawo ne da da ana yi a kauyuka ranar ta kaba a zo a yi mata wanka ranar fita ma a yi kuma yi mata wanka wannan ma guzanci ne kina jin mutuwar mai gidan ki to kin shiga ta gaba ba wanda zai saki ba wani abu da ake karantawa daga wannan lokacin ta gaba ta kama shi kenan kawai har malamai suna tattauna akan wanda bata jira zuwan mijinta ba sai bayan wata daya ya za a yi wasu malamai suka ce daga lokacin da ta ji shi kenan kuma wata daya nan ta ci bilis wasu kuma suka ce a daga ran da ta ji za ta fara lissafi saɓani ne na malamai to kaga wannan sai an kiyaye kaya mara adu kawai kaya mara adu shi ake kawo na shida annahi wa anil ittihal an hana ta sa kwalli na bakwai annahi an masjid tibi an hana ta sa turare ko da na hammata ne in dai mai kamshi ne sannan na takwas na karshe jawazu istimali shay'in yasir min al-indi ya halatta mutum ya yi amfani da mace ta amfani da wato ɗan kaɗan na jirare yuzau ma addu da mil haidi lokacin da ta gama al'ada domin karnin jinin al'ada ba iri ɗaya bane da warin ambata ko warin gudu ba ɗaya bane jinin al'ada karni ne idan haka ba ɗau mataki ba to zai zanto mace tana wari yawwa ita da habara ya atu dan kariha dan ya tafiyar da wannan tunda jini ne gurbatacce mara kyau ya gudu ya tafiyar da wannan jirin mara kyau to bayan Allah wannan ita ce ta gaba mun fara satin da ya wuce daga ranar ana lissafi ne da ni da wajen musulun yau ashirin da biyu ga wata ko ga watan saba idan yau aka yi mutuwa ta fara lissafi za ta ware kwanakin takwas ɗin da ya in wata ya cika a wannan watan sauran watannin zai ta lissafa da ni da wata kamar yadda muka faɗa kun ga wanda aka yi mutuwa yau ta fara lissafi gobe kusan za ta iya yi ne za ta yi wata kusan hudu kowanne wata ɗaya bayan ɗaya za ta lissafa duk da wata za ta yi lissafi wata hudun ta ajiyar domin kwanakin ba su kai goma ba da sun haura goma ne sai a ce tana da wata uku na lissafi amma ba su kai goma ba kaga yanzu za ta lissafa rabi'ul awwal rabi'ul thani jumadal ula jumadal akhir sannan saura idan ta gama da wayannan watannin sauran kwana nawa biyu sauran kuma a murajar sai ta lissafa kwanaki ɗaya biyu ta gama shikenan ba a lissafin musulunci a kowane lissafi da watan januwari ba da shi ake yi ba da watan musulunci ya yi daga muharram zuwa zulhijja a cikin ake lissafa الحديث الثالث والعشرون بعد الثلاثمائة حديثنا طريق دا عشرين دا أكو عن أم سلمة رضي الله عنها قالت نحن أم سلمة الله قال مسيح جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما جاءت gurin annabi tsira da yaron Allah ya tabbata a gare shi akwai ruwaya da ta faɗi sunanta sunanta Atika Atika ita ce ta zo fadalan ne ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna blati tuwafiya ala hazawjuha ya ta mijinta ya mutu wa qad istakat anwa tana korafi idan tana ciwo tana ciwon ido afana qauluha shin ma iya sa mata kwalli ko mu bata ta ta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la annabi ya ce la a la a a sai da ya faɗa sau biyu ko sau uku ya ce kara soma to ka gan kace a sa biyu daren yanzu ga mata sai ka nemo dalili tunda ga wata nan tana ciwon ido an ce karta ta tun magana sai annabi ya ce inna ma hiya arba'atu ashhurin wa ashrun kamar annabi ya ce wata hudu da kwana goma katal ba za a iya hakuri ba ko kuma kadai ba abin da za ta yi wata hudu da kwana goma ne kadai abin da za ta yi wa kad kanat ihdakunna fil jahiliya to kaji zanta bayan da ɗayar ku ta kasance a jahiliya me take yi tarhi bil bahra ala ra'si al hawl ana ba ta na ji wani malami ke fassara ina ta sabgogi na zo in dubo in kai a shuruk din ina ne aka yi ya fassara albahara da wani lokaci wata shekara na ji ya fassara shi da tsuntsu za a wata tsuntsu ta saka amma albahara shine wato kajin kajin raƙumi shi za a bata sai kai wurgi ne duk wannan a jahiliya ne za a bata kajin raƙumi ta wurga in kuma tsuntsun ake nufi tsuntsu za a bata ta saka amma na albaharatu kajin raƙumi yake ne to sai yake ala rasul haul a farkon shekara da mijin ya mutu me yasa saboda shekara guda suke suna ta kaba bari ku je yadda ake ta kaba fa qala zainab dana zainab da ce ka wace ce zainab sun yar gidan ummu salama wanda aka zo da ita gidan aka annabi ya ce ya suna wannan yadda ake domin ta zo da yaya ya sunan ta barra annabi ya ce a sunan ta zainab bal anti zainab domin barra akwai gaskiya Allah kuma ya ce fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bima ittaqa kada ku rika koyar da kanku domin bara yana da kubutacciya mai bin Allah ka ga wannan ai kuri ne ya nan ya an ci Zainab annabi ya canza ba ga cewa suna Zainab shi yana cikin sunayen da ba sa tsufa Zainab ba eh sai dai zan kara a ce Zainab abu abu yana tsufa amma Zainab din baya tsufa ita ba yanzu na ko yawa to sai yake dana ta ce kanatil kanatil marati la tuqiya ala zawjuha ma da sun kasance a da in mijin ya mutu da kalan habshan kunji sai a zaba tsukakken ɗaki a bata ta shiga ɗan miƙiƙi kuntatacce a ce shiga nan wala bi tattiyara fiyajiha ta dauko kayan da yafi kowanne muni a kayan ta ta ya fi kowanne muni walan ta masa ɗiban kuma a ce da yau kake ƙara sa turare wala jayar ko wani abu a ta ta mora bi hasara a sai ta je kala haka eh a cikin wannan ɗan ɗakin ba inda za ta tana ciki ko me za ta yi a nan za ta yi ba wanki ba wanka yawwa haka ce ta gaba shekara daya tun matuta bida baki ima tana shiga shekara ɗaya sai a zo da dabbar jaki sai a zo da jaki au jakin ko akuya au ɗaurin ko tsuntsu fatabtabtu bihi sai a ce to yadda kike dukun dukun din nan yanzu ki zo ki goga jikin ki a jikin jakin nan ko a jikin akuyar nan ko wannan tsantsan da aka baki ko ko ga a jiki wa qalla ma tabtabdu bi shay'in illa mata kadan ne cikin mata dari kusan tamanin da biyar zuwa casa'in duk wanda ta gama goga wannan abin a jikin dabba ba za ta kare yau ba sai dabba ta mutu saboda tsabar bala'i na air pollution tsabar bala'i dabba ba sai ta mutu inda shi ne sai ya margaya ka ga dai jaki mai taurin rai da za ka ga doka mota ta da ke ya miƙe ya ci gaba da kokewa to saboda haka sai ya yi sai ya mutu ko jaki ko akuya ko tsuntsu to da haka ce a jahiliya thumma takhruju fatu da bahra to bayan ta fito da farkon shiga an ba ta me kajin raƙumi ta yi rigidi ko tsuntsu sannan yayin da ta fita daga ta gaba sai a kuma ba ta me wannan kashin raƙumin fatar ni ya ta yi rigidi ta ga inda tsuntsu ne ya sa ra'ayi sai ta take domin ta take shi ne sai sai ta yi rigidi wai duk aka ce mai hikimar wannan shine wato tana cewa wato yadda ta yi wurgi da wannan kashin raƙumin in sha Allah wa shi kenan ta yi wurgi da tsara mutuwar wani mutum da kuma yi wata kaba irin wannan hasashen ne suke yi sun maturaji uba da mata ne tibi sannan sai ta komawa abinda bayan nan sai ta komawa abinda take so na turare au gaini ko wani da daga nan an ba ta dama shekara da yake mala yake alhamdu albaitu sagir alhaqir daki kankani kuma wulakantaccen dai mara kyau tafsadu dalluku bihi jasada ta goga a jikin da mun fassara idan mu koya karkashin wannan hadisi na daya su'alu ali al-ali amma ya jahalu al-muslim ne zakarin aw unsa da abin da baka sani baka tambayi ma abota ilimi an gane dangane da abin da baka sani ba na namiji ne ko mace kar mutane su rika yin yadda ake mutum gaji ya ce duk da ban sani ba kaza ne yadda mutanen mu suke sai matsala ta tazo zai ce wallahi duk da ban sani ba kaza ne ya ja halakan da ya yadda bai sani ba kuma ya bada fatawa fatawar da ba wai wanda ma ba harkar ilimin ce ba hatta waɗanda suke social media da harkar a magana harkar ilimin za ka jawa mai za ka ga fatawar da za a yi wa imam malik ya ce a bashi lokaci yanzu in aka yi wani yanzu zai faɗa imam malik zai ce a bashi lokaci bayan kwana uku a dawo ya ce har yanzu bincike shi za kuka gana samun matsaloli saboda kowa yana faɗa abin da yake so yawwa na biyu nasu sunnatul jahiliya an soke sunnar jahiliya ne da ake dadi بسنة كاملة إلى أربعة أشهر وعشرة daga shekara ɗaya zuwa wata hudu da kwana goma wallazi ne yake gona minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwaji mata'an ila al-hawli kayr ikhraj shine wala yake ce har farkon musulunci haka yi daga jahiliya har farkon musulunci shekara guda amma dai Allah ya ƙara ga wata aya yake wallazi ne yake gona minkum wa yadaruna azwajan yatarabbatna bi anfusihim arba'ata ajrin wa ashra wannan ita ta jabe wannan kuma duk tana da da ba kamar yadda Imam Suyuti ya faɗa a Islam ko malaman malaman ulumul Qur'an da yawa sun ga da gaban su shi nafsi kashi uku ne akwai baqiyatul hukmi baqiyatul tilawa akwai mansukhatul hukmi mansukhatul tilawa sannan akwai baqiyatul hukmi mansukatul tilawa wayannan guda hudun haka uku haka ce akwai da an jaje hukuncin da an jaje karatun ba ka ji kama a ce ku wace kashi idza zaya banji mu malbatar da nakalan min Allah ba hukuncin ba karatun ba za Qur'ani kamar yadda ibn Mas'ud yake cewa da suratul azab ta kusa suratul baqara a tsawo izu biyar ba kana amma ga duk an shafe kuma baka baka san ayoyi ba to akwai kuma wanda an shafe hukunci amma tilawa tana su suna da yawa ma yanzu zaka binciko kaga ko wallahi ne yake wa da nan ko bi ko wa yadda ruwa azwajin wasiyatan li azwaji madan ila al-hawli ghayra iqrar ai kaga muna jiya ta ba ba aiki da ita to kaga wannan shine mansukatul hukumi baqiyatul tilawa sai kuma baqiyatul hukumi mansukatul tilawa shi ne wanda zan tambaya shi kuma hukuncin yana nan amma an shafe karatun kamar ne an shafe karatun kuma hukunci yana nan ya hukunci ina halarar momin ne ga halarar momi ga kuma yin arabiya kafin yi nuni kafin gama karatu wani ya faɗa in ba ka ba zan nuna in ce wane kaza wane kaza saboda haka kun ga wannan shi ma yana ciki na uku manul adati min aliki ali mutlaqan an hana ne ta gaba kwata kwata sa kwalli ba ita ba kwalli na hudu jawazin ibta'il marati wa isma'il mubtin kalamaha ya halatta mace ta nemi fatawa shi wanda aka zo fatawar kuma ya saurare ke yawwa na biyar jawazu i'adatul fatwa salatan halattin maimaita fatawa har da uku an gane ku maimaitawa har da uku na biyar na kila kai bayanin samahati wa adali rahmati hadin shari'a bayani akan sauki da adalci da rama da wannan shari'a ta musulunci domin gagada mata suna shekara guda ne amma daga bayan musulunci ya girmama mace ya tsora ta akan tsafta wa ingila aiki da rayuwa mai daɗi yawwa to wannan shine karshen babu idda na'am matar da ya yi haramu idan mutum yana da mata hudu yanzu matan biya eh shi ne dawa maganar da ake a guri ɗaya namiji yake idda lokacin da yake da mata ya saki ɗaya to bai sai ya dawo da bai sai karo aure ba sai ta gama idda sai dai talakun ba'in ne ka gane yauwa sakin da ma kai idawa ba komi kwata kwata amma zaki dai kaga zai iya dawo da ita bi ma zai iya dawo da ita to a wannan gabar bai zai kara aure ba ya halatta ya je ta takararsa amma ba aure sai lokacin da ke ruwan matarsa ta kare sannan sai an shekara hudu ake kara zaɓa gwamna ba to saboda haka sai in shekara goma za ta yi sai ta gaba in duk shekara biyu take idda sai ya jira yawwa in ba haka bai dawo da ita ya saki wata tunda ne sai ya yi sakin yawwa sai dama shi ne nan gurin da ya kawai ba da wani suka ce na mutu yana ta kaba a guri ɗaya yana idda kai abuwan yana idda babu li'an kun san aure yana da rikici ina yawan faɗa wata kalma duk wanda za ka aura kar ka yi zargi ya shiga tsakanin ka ne kar ka soma domin lalata aure sai daga cikin hanyoyin da yake sa kuma zargi ba ya shiga har ka sake mace ta gane kana neman mata loka bin kai aure ne ni ita ma da ka aure ta amma kuma ka neme ta daga nan ka kashe kanka wallahi shi ne za ga mace ta hare da namiji iya rai ai ta magana ta kalle shi kawai wani ta cikin mai ruwa uku take kallon sa ta san cewa ba ki da wani nauyi kanka inda shi ne za a ga ana kana iya zuwa gida a tukalarsa eh saboda ha kawai tunani yake tunda ka rade a waje abin da ka saba yi kafin ka aure ni shi kai kar ka tuba duk wanda za ka aura kar wani abu ya shiga tsakanin ka da ita nan wato zina kar ka yadda ko kuma ba da ita ba ta gane cewa neman mata kake yi wallahi daga nan ka buɗe wa kan kofar fitila dan shi ne za ga wato maganganun da ba a iya faɗa a wani gidan kai ana gaya ba domin kai ka ba da kofa sai na ya ce kofofin tuwo ba a rufe ta yi mutum ba zai je ya zauna alama idan tilhamri gurin teburin da ake sai da giya sai ya ce a kama coca cola shi coca cola ya sha amma kowa giya ya sha in wani ya zo wucewa ya ganje ya ce wallahi ya ga wani yana shan giya ta yi saka fita Allah ne kadai zai fita kai yawwa me yasa me yasa ka kai kan ka gurin duk ba sha muna ga su bi ba dan su je kuma duk ba za ka sha ba sai ka tafi ma'idatul khamri kai ka danne wa kanka to saboda haka duk lokacin da duk lokacin da mutum ya bude kofar fitina to ko shakka babu zai ga bai da zaman lafiya a gidansa wanda ba zai ta gaya ma magana bai za ka ga yarinya na zaro ba gundumi na gaya ma domin ka bari ta raina ka yau na tambayi mata wani karatu da muka yi nace aure yana kalancewa kamar yadda malamin ke kawowa kalancewa kuma malamin gida uku suka kasu wasu suka ce yana kalancewa daga shekara ɗaya zuwa uku irin su har psychologist Robinson Williams ra'ayinsa kenan shi ba yana ganin cewa aure shekara uku ya fara kalancewa me yasa a yi saboda a lokacin mai gidan ya san matar karshen abin da namiji yake wa a gurin mace shine ya santa a matsayin kamu to saboda ya santa ita kuma yanzu ta ba da shiga laulayi me laulayi na ciki ta haihu yanzu danta take tunani ba kai ba shi ta ta ake yi jawa ko ba ka zo biya za ta ce ka kula da yaro kar ka taka mata domin soyayya ta ɗebi wani kaso mai yawa ta tsora a nan ba kai take so waɗanta take so saboda haka shekara ɗaya zuwa uku wasu kuma suka ce ha shekara ɗaya zuwa bakwai a nan aure yake soyayya take tallacewa tanewa masu ra'ayi na biyu kenan masu ra'ayi na uku kuma suka ce shekara hudu da ukun za a haɗa da bakwai ɗin shekara goma uku da da bakwai ɗin za a haɗa shekara goma suka ce a nan ne na faɗa wata na ce mutum ma ya a shekara goma yake fara gane yaran matarsa shekara goma ba ku shekara goma ba har yanzu ba ku gama zanen kanku ba amma a shekara goma Allah ya ji yanzu kowa ya fara gane kowa domin in kana yawon bacci ta sani idan bacci kana bacci kana tusa ta sani duk wani abubuwan komai na ka ina dawo ta sani ba wani kwale-kwale ka san ka ka san ka to yana tanewa tanewa yi to abin da yake za aure ya tare ba yi shekarun nan ka gaba daya shi ne ka san ka a waje kafin ka aure ka gaba daya ma ka tanar da shi ba shekarar hukun ba a tare kuka shiga dama kamar tsoro da ne kaga aka jika shi ya gama jikuwa har zai bari ko in aka zama kawai zuwa za ka ga bai yi jan ba to ku a haka suka shiga domin kaje abin da namiji yake wa ne ya ɗanɗana ya mace da wannan abin da ta ja masa kafa daga lokacin da ya gama sani ta kuma ta zama banza ba ta da wani kima a gurinsa me ake wa dama kamar yaro ne lokacin da yaro ya zo in karfa abu ka zo da shi zai ta binka sai ka bai in ka hana shi wani ya rika burgi ma kenan amma daga lokacin da ya ɗanɗana ya ji abin wata kila da ya wurgo ma abin ka ba ko ba haka bane in ba abin tsafi ne sai da wani malama da gadi shi ya koshi da ya bukata ya ɗanɗana da ya ji sun ba bukatar sa wace zai wurgo ma abin ka ko ya a gurin ya tafi to haka na muke to shi ne ya idan zai ya shiga ba zancen cewa wani ya zo ya ajiye takarda bayan ya mutu a ɗauko takarda a karanta ai ya ce in na mutu da ware da ware da ware kar a ba su gado domin ba ya yana bane karya ne ba za mu yarda da wannan ba in ba yanka bane a je gaban alƙali a yi li'ani mu ga takardar alƙali ta kotu cewa ka yi rejectin wani a 'ya'yanka sannan shi ne ba za a raba gado da shi ba amma dan ka faɗa wa limamin kusa da gidanka ko wasu abokanka cewa wasu wani ba 'ya'yanka bane kana ba za ta yi karɓi wannan ba sam baka yarda wato a je kotu kotu kuma me za a yi ga abin da za a yi za mu karanta wannan shi ne ka'idar shari'a amma zancen wani ya bar wasiya cewa in ya mutu kar ai kaza kar a raba gado da wane da wane ai ba zai yi ba alwalai da zirfirar tunda suna gidanka lallai kuma baka kai su kotu ba ba ka da wani dalili da za ka ce ba za a ba za a ba za a yi da yake kiransa ba za su ci gado ba Allah ya kiyaye to wannan li'ani kaga an kawo shi da alifin tasliya bangarori biyu li'ani ba yiwa sai da bangare biyu sai da mata da miji ina da wasu tambayoyi na biya guda biyu da nake so ɗaliban ilimi su binciko mu akan idan mun biya hadisin bari mu biya hadisin الحديث الرابع والعشرون بعد الثلاثمائة حديث نسألي أكل عشرين له عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن كربون عبد الله بن عمر أن لا يقارى مكيتا أن فلان بن فلان للي وانا دمواني kun ga ba faɗi sunanka ba kale yake ya rasulullah ya ba idan Allah ara'aita allahu wajada ahadu lamra'atahu ala fahishatin ba ni labari da mutum zai haɗu da matarsa yaje ya tarar da matarsa tana albasha zina kai bai islam sai ya rasu da laya mutum zai yi in ta kallam ta kallama bi amrin azim in yayi magana ya faɗa al'amari babba wa in sakata sakata alamati ne zai haka in yayi shiru yayi shiru akan babban al'amari falamma kana ba'da zalik bayan nan da ya ga annabi sai ya mace kun ga magana ta tsaka zuku annabi alaihi salatu wasalam da kansa wani lokacin za a yi masa tambaya a zai shi sai Allah ya bada amsa yas'alunaka 'anil anfal sai ya bada amsa sai Allah ya ce qul al anfal lillahi wa rasul yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabir shi yayi Allah ya ce sai kaza yas'alunaka 'anil yatama Allah ya kuma ju Allah yace kul islahu lahu khair yas'alunaka ma la yunfiqun kul ma anfaqtum min khair gaya ba aka rika amma yan sojiyar bidiyon mu yanzu komai sai mutum ya faɗa kai ka san akwai alamar tambaya akwai matsala komai kana da cewa malamin addini ka goma dan fashin baki a zance ya bari komai a harkar economy kana da cewa harkar demokradiyya kana da cewa komai sai ka sa baki kai ne sanon wannan kuskure ne ka kyale harkar likitoci an zo na abu kawai ka kuma sa ba kai ba likita ba to irin wayan abubuwan yana ɗaya daga cikin idan mutum ya koyi darasi na alkur'ani zai zauna lafiya isa idan aka zo abin injiniyoyi aka ji wani ya shiga harkar injiniyar sun yana ta bayani su injiniyoyi kawai tsirarar ke kallon ta ba nuri domin kowane bangare suna da yaran su ko kamar yadda ake cewa idan abu ya zo na matsalar ilimi kai ba ɗalibin ilimi ba ne kuma ba malami ba ne kai to kai duru ba ka ji ma abu ya shafi likitanci kan ya saba injiniyarin duka ba injiniya bane kai karka sa baki ne tare lauyoyi ki magana to kai ma aka zo bayanin fiki karka sa baki don ba harka ka baki na ba da wannan misalin a masallacin salafiya muna aikin haji muna zaman mina kwana uku mu muka ajiri muka yi sai kawai sai wani takiri kun san takiri su su alaji sun sani ba a gaba yawanci mutane sun gaji yawanci tafiya ake sai ga an tsare wa kowa canjin kuku ɗari uku yanzu ne ku biyar bakwai bakwai, goma kun yi yawa ka ga mutum goma ko sha biyar to saboda haka muna zaune sai aka zo ran da za mu tafi sai muka ce to bari mu yi sallah sai wani dama kusan ba mu da yawa ba mu bakwai ba sai wani ya ce malam bismillah na shiga muka fara sallah to akwai wani babban dan kasuwa ne mataki babban dan kasuwa a kwarin nan ni ban san shi ba sai na ce to zani jami'i zani don mu kakari kun ga mun tafi daga nan maka za mu saboda haka zani a za a da la'adar din mu anan kawai sai ya faɗa a mu ba za a haɗe mana sallah ba sallah ne mai shuru muka yi sallah to kama da yi bai san da ban tanki ba kawai ya shiru sai ya ɗora bayan an idar da sallah sai ya ce masa malam wani ya gaya mu ya ce ai wane shi ne wane dan kasuwa ne a kwari na ce ba ku yau kanku adali na ce nan fa ba gurin irga kuɗi ba ne da za ka zauna a kasuwa in ce irga kuɗi na ce abin da muka yi kamata yi ka tambaya ne da ni ba wai ka tsaya kuma kana talin kuma kai duka faɗan maganganu ba nace ga wanda yake tambaya ne dalili nace ba zai yi mutum ya wata goma sha ɗaya ni almajiri ne wata sha ɗaya nake ina karatu kai kuma wata sha ɗaya kake kana irga azambobi da shaddoji a kasuwa kuma ka ce kai ranar da aka zo za a bada fatawa ka ce ni ba zan bada fatawa ba ce kai nace kamar kai ne mu zo a kasuwa yanzu a ce wanda an tambaje ta fi kwaliti in sa baki za ka ce harka ta ce nace ba ba kai wa kanka adalci ba na wanke shi yadda nake so muka tashi muka tafi ai da ce da aka yi wannan baka da ra'ayi sai ka shiru tabbas kai kai abin da ka gamsu da shi amma a kan me an yi abin da sallah lokacin sallah a mina lokacin da annabi yake a mina ko sallah a harami ba ta kai da lada ba me yasa saboda zaman mina ake a lokacin yawwa ka kamata yi ka tambaya in baka sani ba in ban da dalili sai ka gaya mun naka dalili amma lokacin zaman bina sallar harami ba baka kai kima ba domin da ta fi ta kima Allah ta yaje yayin sallah ya dawo me yasa saboda Allah ne yake a zauna a nan can kuma kowa ma ya fito ana nan to wannan rajin adalci shine ba mu yakon shine ba ba yi fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun da abin da yazo nan bangaren mutum ne ko ne ko dibar ba hayani yanzu mutum ya zo karkai karambani tambayi ya za idan kawo kace ga yadda kake so a yi dai ba idan yana wannan bangaren to za ka gane kuranka za ka ga yadda ka ta kuma fitowa da wuri kace ya haka ya kace cewa kai in yi kaza da tambayar da kai zai zai ga ma yadda take da cewa ta kuma fita ba ko ba haka bane domin kai ba harka ka bane to wannan shine ka'ida wannan kuma abin da ya janyo gaba ɗaya yanzu muka samu kanmu cikin rikici kenan kowa yana shiga harkar da ba ta ba har wayannan da suke maganganu a da sunan malinta a social media za ga mutum ya zo ko mun je magana a kai sai daga baya kuma mutum ya zo yana ko dai ya zo ya amai ya lafiya ko kuma a ce in bai janye ba za a yi kaza me ya janyo wannan da kana ɗaukar mataki yadda annabi alaihi salatu wasallam yake annabi za a yi mata tambaya ya shiru kun gane yanzu tambaya aka yi ba ya shuru bai sai kala ba falan ma kala ba da zalika a tawo bayan nan sai ya zo ma faƙala ya ce innan da jisa altuka hannu shi wannan da ya tambayar sai ya dawo ga annabi alaihi salatu wasallam ya rasulullah abin da nema tambaya a kansa ka dinki bi bi Allah ya jarrabe ni shi za ki so ka faɗa da ni kullum ko kai shiru domin albala'u muwakkalun bil mantiq fa anzala Allahu azza wa jalla ha'ula'i al-ayat fi surati an-nur sai Allah ya saukar da wannan ayoyin a surati an-nur walladina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada illa anfusuhum shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamin as-sadiqin والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين wannan abin da za a zo a yi kenan zai zo ya rantse ka hudu ya ce wallahi tallahi billahi ladhi la ilaha illa huwa wannan hurufin kasab sun sai ka fito da na ga talatuwa na zina sai ka faɗa ba wani kayan magana ƙurubu wallahi tallahi billahi ladhi la ilaha illa huwa kuma kai irin sunanta na ganta tana zina ba ta yin magana shi za ka faɗa wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa sai ka faɗa ka hudu anan yanzu sai ka ce idan kuma ƙarya ne to dino Allah ta tabbata a kansa shi zai faɗi wannan kowa ya ji to abin da zai kawar mata da azaba ita kuma shi ne ita kuma ta zo ta ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa abin da ya faɗa ba haka bane wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa abin da ya faɗa ba haka bane sai ya faɗa sau hudu annabi ya ce ce sai ta ce kuma fushin Allah ya tabbata a kanta in har gaskiya ya faɗa shi kenan kuma idan ta loke ta ƙi to sai sai a jaya mata haji idan shi kuma ya faɗa ya ƙi kawo shaidu sai ya masa bulala ƙazari ya ƙi yadda a zo a yi wannan sai ya yi bulala ƙazari kun ga wannan shi ne ya ki rantsuwa ya ki ba shaidu ba rantsuwa saboda haka ya faɗa ne da baki kawai kamar wannan maganar mutum ya zo rika cewa wani suwa na aiwa ƴaƴana bane da baki za ka yi ta faɗar haka idan ta kai ka ƙara za a ma kula da kadai kuma sai sun ci gado in dai ba mula'ana akai ba li'ani akai za su ci gado amma ana yi da zarar an yi rantsuwa to ƴaƴa ba za su shiga dogo kuma ba kai ba matar ta kore su da gado shi ne tambaya na san lokaci da wahala ya bamu eh mu ƙara hadisin amma tambaya ta shi ne guda biyu ta farko idan mutum ya zo ya zo ya yi rejected cikin mace da ta tashi sai ta haifo yan biyu kun gaba gaba ɗaya ba mu ne ba aure a tsakanin su ko amma ita ya inda ne domin ta tayi ba ita ya inda ne sai ta haifi yan biyu hasan da husaini tambaya ta ta farko ba yanzu nake za amsa ba zuwa sati mai zuwa kuma zo nake abin su kama za a iya kiran wayannan hasan da husaini shakikai shine kawai tambaya ta an gane shakikai ko cewa uwa ɗaya uba ɗaya shine tambayar za a iya kiran su dakikai shi ne a kama da wa ai shi miji ya zo ya rike saboda haka yanzu kira ba ta tsora mai yaya ba na ta bane shi ne ne tambaya da za a iya kiran ƴaƴan matar shakikai ka gane ibnu sufyawa dama miji ba ruwan da shi na kira ba da da yake ba ai gaba da kofa jiya ne ya halatta kenan matan zamanin nan da an sake su je su sani ce dama ne ai ba turanci a ce wuya afta ganewa kawai kaza kaza kaza shi kenan ai wannan ce an duba dama dan libara a tura ɗin ne tunda kuma yanzu ba komai a cikin mahaifata sai je aure na me yasa zan ɗau wannan lokacin za ki wannan turancin babu wannan jara'a za a yi ba DNA za mu zo hadisin DNA nan gaba nan maybe sati mai zuwa na mujaddi masu kiyafa an gane ko tambaya ta biyu wannan yaron da kai rejectin a ɗauka guda ɗaya ne sai bayan wani lokaci sai kawai ya zo Allah ya hore mai ya zama a tabi ana zaune kawai sai dai ka jana yana waya yana cewa mota ɗari ta shigo ta zumunci mota ɗari ta kanin barida ta san dai kanin barida citta guda ɗari uku sun sauka sai ka dawo kace ai ɗanka ne wannan shine kawai tambayar tawa wayannan guda biyu shin za a yadda da wannan koman da kai ko kuwa ba za a yadda ba tambaya ta farko kuma za a kira wayancan shi kai shine kawai tambayar amin ma haka to saboda haka na ga hadisin dama da wahala mu karasa shi an nuna mun time off shi kansa za mu fara sati mai zuwa insha Allah ta'ala hadisin Abdullahi bin Umar abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladanta wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin da madaukaka waɗanda suke mana fiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bakantun su marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun su masu yin jarrabawa da masu neman aiki Allah ka agaza musu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da kofin kamar da ka Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka ƴaƴan mu Allah ka yi musu albarka waɗanda suka kauce hanya ƴaƴa da kanni Allah ka shirya mana Allah ka dora ta hanya madaidaiciya Allah ka kara rufa mana asiri duniya da lahira اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين